أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wajen ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai tarin baiwa da ni'ima ga bayinsa wanda ya nimtar da mu da wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta lahadi wanda take wuni na sha hudugo daren sha biyar ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa ali wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar ko mana fatan ubangiji ta'ala ya mana ainihin jagora akan abin da za mu tattauna a kai ya ba mu ikon fahimtar hukunce-hukunce da ke cikin wannan sura mai albarka da yin aiki da shi Allah ta'ala kuma ya sa mana a cikin mizanin ladamu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi muna roƙon Allah ya gafarta mana kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cikin bayinsa da yake yantawa a wannan wata mai albarka kuma Allah ya karbi ibadunmu ya gafarta mana kurakuranmu muna dai cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran suratul ali imran wanda jiya dai mun tsaya dai a aya ta ɗari da biyar go yau za mu tashi aya ta ɗari da shidda insha Allah mun ji waɗannan jerin ayoyi na baya sun jayo hankalin al'umman musulmi da mu haɗa kai kar mu samu rabuwar kai kuma ayoyin sun kira mu akan mu kasance a cikin namu a samu al'umma ta da'awa babu shakka ba kowa yake zamanto da'i ba amma ya kamata a samu masu da'awa kuma kowane mutum akwai irin gudunmuwa da yake badawa ta fuskar da'awa a cikin addinin musulunci daga zamanin annabin Allah Suleiman alaihi salam tsuntsu yayi da'awa ya je yayi bincike ya samo labari wanda wannan labarin nashi ya yi tasirin gaske inda aka horauto ƙasa ko daula guda da talakawa da shugaba su gaba ɗaya ta musulunta a ce ita da'awa kowa akwai tashi irin gudunmuwa da zai yi ba wai kawai sai malamai ba dan malamai kadai aka kyalasa da'awa to ba za ta yi ba da'awa dan ba a da'awa sai da dawa idan aka yi da'awa babu dawa za a shiga dawa kuma za a dawo ba kaga sai a yi da dama ko yawa kenan masu kuɗi su sayi dawa waɗanda suke da ilimi su ba da shawarwari masu ƙarfi su ba da nasu ƙarfin su ma alara masu su ja ayoyi ko masu tafsirin fassara kaga da'awa sai da tafi daidai kiran sannan waɗanda suke da data kuma in sun samu su ma sai su yi sharar abin sai waɗanda ba a yi da su wasu ma su karu ka kowa ya bada tashi gudunmuwa kenan to mu waye gari kowa daga cikin mu ya zamanto mai bada gudunmuwa ta fuskar da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin abi hurairah Allah ya kara masa marda yace mara aminku munkaran falyughayyiruhu bi yadihi duk wanda a cikin ku ya ga abin da yake ba mai kyau ba ya saba ma shari'a to yi kokari ya canza wannan salon abin ya koma zuwa ga mai kyau da karfin da Allah ya bashi wa in ma karfin iko karfin fada'aji karfin tattalin arziki karfin basira karfin ilimi kai dai da kaga abin da ba daidai ba nauyi ya hau kanka wanda manzon Allah ya dora ba kai kokarin kawar da wannan abin da ba daidai ba a rika yin daidai idan mutum ya kasa samun damar kawar da abin to sai manzon Allah sai ce fa bilisani yayi da awal koda da baki ne ya fito ya bayyana abin da yake daidai da wanda ba daidai ba ya kuma ce a bari ya fi kyau idan ba a bari ba akwai azabar Allah wasu malamai suka ce idan ba za ka iya faɗa ba abin da ya gina idan ka yi magana don ba kowane al'amari yake da wato wani zai iya magana a kan shi ba in kasa za ka iya zuwa ka gaya wani shi kuma wani ya gaya ma wani halaka a samu gyara to ka yi kokari ka yi ta da'awa ta wannan bangaren har sai ka kai ga ce ma guri don wata ɓallar in ka ce ke za ka gyara sai ka sha kashin tsiya haka kenan amma a kowanne in yi magana yanzu da Allah idan malamai suka tsaya suka ce za a hana shan shisha a garin nan shekara nawa za su yi suna wazi ai an yi ta yi mako amma da gwamnati ce a bari gaga lallai ba mu ce ba an bari gaba daya amma dai an samu dama eh abin da sauki ai dan adam kuma sai Allah an ce a zamanin Umar duk yanda yake da zahi an samu wasu sun shiga wani gida suna shaye shaye suna caca suna more wasu har ta kai yana ran gadi kawai yaji ana hayaniya da ya leka yaga suna iskanci a gurin sai yayi gauga ya tsallan bada kai ya fada ta katanga ya ce na fa kama ku yau Allah ya tona asirinku suka ce a ya kai kama mu ya ce na kama kuna kaza kuna kaza kun san an haramta suka ce kai ma mun kama ka ya za ku ce kun kama ne ce eh kai ya za ku ce ka kama mu ya ce ai abin da kuke ba kyau haramun ne Allah ya ce ba kyau kala suka ce ai kai ma Allah ya ce watul biyutu min abwabiha a shigo gida ta kola gida ya kai ka tsallako ya ce to ku tsaya an yi ɗaya da ɗaya kenan dukan mu tuba eh ku ku bari ne ma na tuba a bari kenan abin da ya sa na faɗa ka dan adam baka iya hana saban Allah ɗari bisa ɗari amma aka samu shugabanni suka shiga da'awa akan abin da baya da kyau to insha Allah ana samun sauki Allah ta'ala ya kare shirye da mu gabaki daya to da haka mu kasance masu da'awa idan mutum ya ga al'amari mara kyau ya hana da karfin halinsa malamai suka ce aikin hukuma kenan wa bi lisanihi sai malamai su masu hoto su yi magana sai kaza ba kyau kaza yana da kyau idan wannan bai samu kuma shi kenan sai a koma kalbi kenan fa in lam yastadi fa bi qalbihi in mutum ya kasa canza abin da karfin hali magana mata gagara to ya kyamata abin a zuciya duk idan mutum ya kyamata abu to yakan kokarin rabuwa da abin ne ko yayi tunani ya zai kusar da wannan abin amma sai yace wa zalika azaful iman musulmi su kyale abu ba sa magana ba sa hanawa kawai sai su kyamata abu mara kyau a zuciya to wannan shine mafi raunin imani kaga ranar tashin alkiyama ba za a iya cewa ba ina masu raunin imani ka ce gani kuma ka samu daraja kana so a ce kana daga cikin masu imani mai karfi ko to manzo Allah ya ce wa zalika za'aful iman a wata ruwaya mace wa laysa wara'a zalika mal imani habatul khardal idan ana banna kaga baka hana ba baka yi magana akan abin ba kyau ba baka kyamata abin a cikin zuciyarka ba to ka zama koma da bayan wancan hadisin kenan to baka da imani ko ne da kwayar ga dagi ko ka alkomai ake cewa khardal dai wasu malamai sai ga dagi sai komaya wannan ma ya gane wannan yaran anan wanda ba saba cewa doki ba a amma tana samun sun ga daki ko wani yare ne wanda ba kowa san shi ba sai wanda ya zara aina yawa a cikin garin masu in a gidanku kana kiwon dabbobi ko Allah ta'ala ya sa mu dace to dan haka wannan hadisi ya ja hankalin mu kasance masu da'awa sannan Allah ya hana mu rabuwar kai rabuwar kai aqida ce ta yahudu yake muna karanta Ali Imran tana tora asirin yahudawa annabi sallallahu alaihi ya ce mu kaucewa dukkan tsarin yahudu kar mu koyi da su a kowane bangare a kaidar musulunci idan aka je jana'iza ko kuna zaune a gindin kabari an ce gagawa nan me ake yi sai a tashi tsaye ko mhm haka ake yi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da sabon sa amma wata rana manzo Allah sabai suna zaune gindin kabari ana kawa gawa sai suka yake tsaye wani bai hude ce to kuma haka kuke mu ma haka yake a littafin mu a nan gudun sai manzo Allah ya ce to a zauna dan a saba mishi yanzu dai a saba mishi saboda shi ta kowane bangare annabi musallallahu alaihi wasallam yana so a saba aqidar yahudu mu kuma na so mu yi koyi da su muna ga shine wayewa ko to wallahi ci baya ne a ce kana koyi da yahudi ba yahude ko kirista nasara arne mushriki to wallahi ka ci baya yasa sai ganin wani aski ma so yake irin nasu kuma su kin ma wanda ba mutanen kirki ba yanzu Allah mutumin da ya dai kushi ko a cikin tura mutumin kirki ne askin da manzon Allah ya tsinewa albarka wanda wanda yake yi musulmi ya yi shi a sai sai da a sai sai ta ke kana ka ci gaba da irin waɗansu shiga da MC suke sawa dan kunne sawa sarka a ta mawa sai yan iska ba ba mutanen kirki suke yi kenan a cikin nasu ma kai kai koyi da mutanen banzan su to ya kamata mutum musulmi ya san yana da kima yana da daraja duk abin da za ka yi ka yi koyi da mutanen kirki shi ne babbar rabota ta shabbahu illam ta kuni musulayhim fa inda ta shabba bilkirami fala idan an ce ga mutanen kirki iko kai ka kwaikwayo su ko da baka zama toka masu ba amma ka bai kwaikwayo mutanen banza aici baya ne to yana daga cikin abin da Allah ya tsawata a cikin karatunmu na baya rabuwar kai hadisi ya inganta annabi musallallahu alaihi wasallam hadisi ma'awiya bin abi abi sufyan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a ahli kitabi sun rarrabu a cikin aqidarsu da addininsu rarrabuwa kashi 72 wai ba wai addinin bane daban-daban san zuciya da san zuciya ne yake sawa kowa ya dauki gaban shi gaba gadi su kibin littafin su yasa suka zamanto aqida daban-daban a cikin ahli kitabi har 72 idan kai jami'in su gaba daya ko kuma yahuda 71 kiristoci 72 sai manzo Allah ya ce da sannu wannan al'ummar ta musulmi ita ma za ta rika bin son zuciyarta har ta rarrabu kashi 73 inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu hafin nari illa wahida amma dukkan waɗannan aqidun gaba ɗaya wuta za su 72 nan sai kwara ɗaya ita ce kadai za ta shiga aljanna sabai suka ce wacce ce daya sai annabi ya ce waɗanda suke akan irin abin da nake kai ni da sahabbaina saboda haka kai ne zaka wa kanka awo idan addinin naka irin na manzon Allah da sahabbai kake to shike dan baka daga cikin wa'inta idan kuma baka daga cikin koyi da manzon Allah sahabban ta fuskar ibada to kana daga cikin wa'incan kaso wanda manzon Allah ya ce gaba ɗaya wuta za su saboda haka yi ko ka zamanto daga cikin furkatun najiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu yace wa'inda suke abin da nake kai da kuma sahabbaina a watar wa yake cewa wato shine aljamaa ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke da aqida ta ahlus sunna Allah ka samu daga cikin su wanda su ba sa bautar Allah sai da dalili dalilin da ya kuma inganta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma lissan alqur'ani mai girma waɗannan su ne masu tsira ko ka so ko ka kiya haka manzon Allah ya ce alladhi la yadiku ala hawa in huwa illa wahayyuha amma duk wani aqida da zaka bi in ba sunna bace wallahi kai asara Allah ka tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah madaukakin sarki ya tsawata mana akan waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu don haka zamu tashi aya ta gaba yawma tabayyadu wujuhun yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun sauran fa wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ubangiji ta'ala yake tuna mana cewa yawma tabyadu wujuhun ma'ana yawma tabyadu wujuhun akwai wata rana za ta zo ni da ke duk sai mun ganta wannan ranar da kowa da kowa sai ya halarci ranar babu wanda zai labe a wani guri idan ranar ta zo Allah ya ce tabyadu wujuhun zaka ga waɗansu haskokin an haskaka su idan ka gasa suna kyalkyali kamar farin wata saboda kyawun su Allah ka sa huskokin mu ne wata su wadda wujuhun waɗansu huskokin kuma a wannan ranar za a turnike su su yi bakin kirin sun fi gawayi baki kaga san cewa idan kaga huskar ka tayi baki ranar aika shiga uku ko a ranar ka dafa giya yi kokari ka zama kana daga cikin wanda huskokinsu za su tashi da kirkiri da fari ka zama daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda huskarsu za ta yi fari fas tana kirkiri saboda kyawu allah ya haskaka huskar ita ranar tashin alkiyama malamai suka ce wa'inda za a haska wadda fuskar su ne ahalin sunna wal jama'a eh mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta suwadu wujuhu ahli bid'a dan bid'a su ne za su tashi da fuska bakin kirin saboda su dan bid'a shi abin da yake kai imma ɗayan biyu ko yana zargin annabi ya ɓoye waɗansu abubuwa bai gaya wasu ba su ne suka gano yanzu suke faɗi ko kuma yana ganin annabi bai gane ba waɗansu abubuwa na addini sai shi ya gano shi sa kake ganin an kirkiri waɗansu abubuwa masu lada irin su raka'a ka san manzo Allah bai bayani akan su ba ko eh a ce to yau dai raka'a kaza ce qul wallahu kaza ana jan ya waye kaza jiktin tabzi kaza ko eh an kira ka samu ladan annabi kaza kaga annabi bai san wannan karatun ba bai san wannan falala ba kai idan kai to kana tuhumar manzon Allah wa in ma ya boye in ma kun bai sani ba dan dai bai fara ba kenan bai daga cikin tsarin da Allah yake so to wannan shi yasa irin waɗannan bidiyoyin za a bakanta huskokin waɗanda suke kirkira su da mabiya Allah ya saba daga ciki wayanda suka tsaya sunna sak bid'a sam alqur'ani da sunna to su kun huskokin su a nan Allah madaukakin sarki yace za a gansu suna kilkali suna haske Allah saba daga cikin wayannan yanzu sai Allah ta'ala yace fa ammal ladina tawadat wujuhum waɗanda za a bakanta huskar su me yasa a kafartun ba da imani sun yi imani da Allah sun yi da manzon Allah sallallahu alaihi amma sun kafircewa Allah ta hanyar aiki imam hasan basari ya ce humul munafiqun sune munafikai da yan bid'a suna za a bakanta huskar sa a wannan ranar Allah zai ce wannan bakin huskar shi kadai azaba ne da aka fazukul azaba ku dandan azaba bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kafircewa na alqur'ani da sunna wa amma alladhi nabiyyadat wujuhum amma wa'inda kuma huskokin su an haskaka su sun yi fari tas sun yi kyalkyali Allah ya ce fafi rahmatullah wa'inda su za su dawwama a cikin rahmar Allah Allah ka samar daga cikin su kuma Allah ya ce ba wai za a sanya su bane su fita a hum fiha khalidun za su dawwama a ciki hal abada Allah ta'ala ya samu daga cikin irin waɗannan to da Allah ko kai yanzu aka ce ka zaba idan alkiyama ta tashi ka zamanto cikin masu bakal huska ko masu farar huska masu farar huska su waye masu farar huska su ne waɗanda suka yi alƙur'ani da sunna shine suka sa a cikin ayyukansu na ibada su waye masu bakal huska munafikai da yan bid'a suna da suka kafircewa alkur'ani da sunna saboda haka mu yi kokari mu tabbatu akan alkur'ani da sunna ko ana ha maza ha mata karka yarda wata matsala ta saka riki sunna ka saka ta bayan ka riki dan wayancan ma sun kafirce bayan imani ne Allah ya ce da haka Allah zai ce ku dandana azaba amma su masu hasken huska sai Allah ya ce fa fi rahmatullah su kuma za a dawoma da su a cikin rahmar Allah kuma Allah ya ce hum fiha khalidun a cikin wannan rahama za su dawoma Allah ka samu daga cikin su sai Allah ya ce tilka ayatullah tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq na'am wa ma Allah yuridu zulman lil alamin ubangiji ta'ala ce tilka ayatullah wannan ayoyi ne na Allah Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari da kake ji tilka ayatullah hadhihi ayatullahi wa hujjatuhu wa bayanihi ayoyin Allah ne da hujjoji daga Allah da bayani daga Allah subhanahu wataala natluha alayka bil haqq muke karantawa a gare ka ya kai mai sauraro ko ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna faɗin magana ne Allah ya ce bil haqqi da gaskiya dama magana Allah ba wasa aiko magana Allah ba wargi amma sai ce muna karanta maka waɗannan ayoyin ne da gaske dan karka shakka Allah ya ce wa mallahu yuridu zulman lil alamin ubangiji ta'ala baya nufin ya zalunci aljannu da mutane su ne alam baya nufi kuma ya zalunci wadansu halittunsa Allah baya nufin zalunci ga talikansa adalci Allah madaukakin sarki yake yi saboda adalcin Allah ranar tashin alkiyama idan an taru ga mutane nan ga aljanu nan ga mala'iku nan sai a tattaro dabobi gaba daya a guri daya ubangiji ta'ala sai ce a rayuwarku dabobi kuma kun yi zalunci akwai wata wadda tana da kaho ta tunguji mara kaho ko eh to sai a sanya masa kaho daidai da irin kahon da ta yi tunguzo ga waccan mara kahon a ce ita ma ta rama sai ta rama wani tsuntsun da ya ciki dan uwan shi mai hinkari shi ma sai ya zo a bashi dama ya rama wani ya bugi dan uwan shi da fuka-fuki sai a sa ya rama dukkan sai Allah ta'ala ya ce musu kullu atrab ku zama kasa kenan ba za a maida su kasa ba saboda adalcin Allah sai an sanya kowace dabba da su cuta wata ta rama idan Allah bai bar haƙƙin dabba akan dabba ba ya kake bar ya kake zai bar haƙƙin na adam akan adam Allah adalci gare shi shi yasa a lokacin kafirai za su ga to su inda ma amana su tabbamin ada yafi shine Allah yake babu labari a ranar tashin alkiyama wa yaqulu al-kafiru ya laitani wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba zaka ji kafiri yana gurin ina ma shi ma amana shi dabba ya laitani kuntu turaba ina ma ni ma amana da ni kasa kamar yadda aka mai da dabobi saboda haka Allah madaukakin sarki wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga talikansa da haka Allah rishin wato zaluncin sa shi yasa yake gaya maka ga hanyar da zaka bi ga kuma hanyar da ya kamata ka bari ya maka adalci ko bai ma ba da an kyale ka haka nan ba dindin ba dindin ina zaka sai da ka mutu ka ga yadda abin yake kaga sai a ce an zalunce ka amma Allah sai ce wa dainahu najdain mun shirye da dan adam ne akan hanya biyu ya zabo da ta mishi ga hanyar Allah ga hanyar Iblis ka kusan da Iblis bai halice ka ba ka kusan Iblis bai baka arziki ba bai baka lumfashi ba ka san baya kisha baya rayawa Allah ta'ala shi ya halice ka tun babu kai ya ni'imta da kai nau'in ni'imomin da ba za ka iya lissafa ba kuma ya ce akwai ranar da za ka tarda shi duk da haka ka gibin hanyarsa ka bi hanyar shi ɗan ai ka san ka gaba da Allah akwai matsala yasa Allah ta'ala ya sa mu gyara halayenmu da haka Allah ta'ala yace walillahi ma fis samawati walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allah turja'ul umur Allah yace walillahi dukkan su naga Allah ma fi samawati abin da ke cikin samai tun daga sama ta daya har sama ta bakwai duka wake da su mallakar Allah ne wa ma fil ardi da abin da ke cikin karkashin kasa tun daga kasa ta daya kasa ta biyu har kasa ta bakwai har ma abin da ke karkashin kasa wanda Allah ta'ala ke cewa ta tasara karkashin kasa dukkan su na Allah ne mallakar ubangiji tabaraka wa ta'ala da abin da ke tsakanin su Allah ya ce wa ila Allahi turja'ul umur ga Allah ne makomar dukkan al'amura gaba daya kenan ka maida wa Allah al'amari sai ka samu sauki a rayuwarka sai ka samu cin nasara a wajen Allah sai Allah ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allahu akbar ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ubangiji ta'ala yana bada labari dangane da wannan al'umma al'ummar muhammadiyya al'ummar ikra'a al'ummar ilmi Allah yake yaban wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ka samu kanka ma cikin al'umma annabi daraja ne wallahi Allah ce kuntum khayra ummatin lala babu daɗi a wani magar ku ne hiyayyar al'umma Allah da kashi ya girmama mu ya ce mu ne idan ana maganar al'umma daga cikin al'ummomin da Allah ya halitta to al'umma annabi Muhammadu sai Allah ce kuntum khaira ummatin ku ne fiyayyar al'umma wanda ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkar ubangiji ta'ala yace ku ne al'ummar da Allah ta'ala ya sa kun fi kowace al'umma alkhairi wanda Allah ya fitar da ku domin amfanin waɗansunku al'umma ce wanda Allah ta'ala yana amfanar da sashinta zuwa sashi haka yanzu idan ka ɗauki al'ummar ta shuɗe a baya ba mai tashi yawa zai sewa sai annabin da Allah ya aiko muku fa kai ma saka tashi a matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da'awa kuma ayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a shiga aljanna ta dalilin ka fa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu mutane saboda alherin al'ummata za ka ga sun zo da wasu mutane a ɗaɗɗaure da sarƙa sai sun kai su aljanna su waye waɗannan mutanen ba annaba ba ne waɗansu ne daga cikin al'ummata masu ƙoƙari wanda za su yi tsayin daka a kan mutane sai sun ga mutane sun bi Allah kai ka ce wanda su ne a halin suna ko? tunda su suke ƙoƙarin a ɗabbaka alƙur'ani da suna amma suna shan wahala eh ko a gidan kun rike suna wallahi sai karanta da ku daga kafin su gane za a sa maka takunkumi akan abu da yawa za a ware ka eh in abin ya sauke sai a raka maka ba'a in ka kama kana sai ce ya ustaz sai a bushe da dariya eh ustaz nan ya ba dariya wasu bada kawai ka ce a ɗabaka suna za ka samu izgili iri iri to wannan kokarin da kuke ku tsaya tsayin daka sai an bi Allah da manzon Allah shi yasa waɗansu mutanen kaman tilas ne kuka tilasta musu ka bi Allah ko to za ku zo da su a sa musu alama kaman an dar musu da sarka kuma ga sunan an tukura zuwa aljanna da Allah ba taimake su ba an taimake su muna shi yasa yi kokari duk danginka da abokanka kaga ka musu da'awa da kaga abokinka ya zo lakwar ya taba da mace in ya kare suka ce kai wallahi haramun ne ce ba gaisa da mata ai manzo Allah ya hana a ce ya ustaz kace eh annabi ya hana mazala ka ce manzo Allah ya ce da mutum zai san irin bala'in da ke kan shi da yarda jikin shi ya haɗu da jikin wata mata wanda ba maharamarsa ba ya fi sauki a samu katuwar kusa zabgegiya mai metar biyu da rabi kusa a kwaba mai daga tsakiyar kai sai ta kai kasa manzo Allah ya ce wannan ya fi sauki da ka taɓa jikin mata da ba taka ba ka kama hadisi ga gaba kawai da abin da ya faɗa ta rage gare shi ko ya aiki da shi ko bai gaban Allah zai kai zai kai bayani zai kai bayani zai ce ka gaya mishi ko ba haka ba eh mana eh da ka zo ana gaisa haɓe kuma a sai ka makale ka ce a ai haramun ne wannan to ya ustaz eh ta kaga ya kama da yawa ko Allah ka diba ana gaisa shi ya makale hannun shi eh mana to ku rika da'awa ku ce ba kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ka zama to a duk inda kake kana da'awa ka zama daga cikin fiyayyar halittar da Allah madaukakin sarki ya kira ka kenan ba ka zamanto khairu ummatin inji malamai sai ka zamanto ka sufanta da ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ka zama kana umarni da alkhairi hani akan shi wannan ai ba sai da aya ba ko yanzu ne wa duniya ta lalace wallahi da da waye mu mun sani kawai idan mutum yana abu sai a ce mishi wannan abin ba kyau kawai sai ya bari wallahi bai neman hadisi ko aya kuma ya bari saboda an ce kawai ba kyau eh haka za ga uwaye mu ga sanar da kakannin ba su yi karatu ba duk abin da za su yi suna so su dabbaka sunnar manzo Allah in za ka yi wani abu sai a ce ce isi billahi wai bismillah ma ba ta iya faɗi ba ba so take ta karantar da kai ga abin da addini ya ce ai akwai kakannin mai irin wani ko ba ta iya cewa bismillah amma ta kalkai sai ka ce isi billahi eh saboda min suna da ɗabi'a ta addini kuma kawai abin da suke so a ce musu ba kyau ba sa jiran aya ko hadisi amma yanzu kai sai an kama ka aya da hadisin sai ka murgude su ka je ka tafka tsaye ka ce wata kudin ba da ya kawo salihina eh kai ka ce waka je mutum ya ce to ai a cikin maganganu akwai kaulani so yake wai abin da yake so ba wani kaulani shine ce akwai kaulanin so yake ce kenan banda magana da aka gaya mishi akwai wata to wannan ba nabi'ar musulmin kwarai bace ba شيء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وبنجي تعالى يتي باب وتا أبند ذا أسامو نأمسا أكم مغانا المؤمني نمجد متي ألو كتن داك كراش أكم مغانا الله دبنزا الله أن يقولوا سمعنا وأطعنا سيدي تكو ياجي كما يابي وانا شيني مؤمني amma wanda za a mashi da'awa a ka mashi alkur'ani a ka suna ce to na ji amma a to akwai matsala kenan amma mi Allah yana fushi da wannan amma ka yarda abin baya da kyau haramun ne kana aikatawa dai ka san bai da kyau to wannan kana dan sauki sauki a wajen Allah Allah ya ga dama sai ya yi maka ai da wannan adam mai kuskure ne kuma sai ya shirye da kai amma ka nemi jayayyar dokokin Allah kiri da muzu kai kimar ka rika murgude ala Allah da hadisin manzon Allah dan ka cika ranka babu baka wallahi zaka yi bayani gaban Allah ran tashin kiyama Allah mutum ya tsoraci wannan na yarda wannan abun ba shi da kyau na yarda haramu ne na yarda Allah ya hana kuma yana fatan Allah ta'ala ya taimaka mini in ga na bar wannan abun ko na aikata shi in ban yi to shine mafi saukin ka amma kawai ka rika neman tawili to wannan halaka ne alama ce ta girman kai shi kuma girman kai ba wace ce rawanin siya shine babbar aƙidar da Allah ke kamata ga ɗan adam saboda da shi aka fara saba ma Allah iblis ya saba ma Allah ne da girman kai annabi ya fassara ma'anar girman kai shine batsalul haqqin gaskiya ga gaskiya dan kirikiri mutun ya kiya to ka nisanci wannan kuma ka zamanto kowane lokaci in an kiraye ka Allah ya ce manzo Allah ya ce ka mai kauya kuma ka zamanto kana da'awa da haka sai ka zama haka ne ka zamanto khairu umma wanda ukurdal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da alkhairi kuma duk abin da yake na asha kuna cewa kal ai bai da kyau Allah ya ce wa tu'minuna billahi kuma kana kuna ƙara imanin ku zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki yace kaga masu wannan wato siffa su ne masu samun rabota sai Allah ya ce walau amana ahli kitabi ai ko ahli kitabi ma da za su yi rasu yi imani Allah ya ce lakana kairu lahum ada ya fi zama musu alheri eh da ya fi zama musu alheri saboda Allah yana kaunar su Allah yana son bayinsa amma sai Allah ya ce minhumul mu'minun a cikin alai kitabi ma ana samun mummune amma sai dai yan kadan kadan ake samu Allah sai ce wa aksar ruhumul fasiqun mafi yawan alai kitabi fasikai ne ba sa san gaskiya ko sun santa suna fita daga wato layin gaskiya zuwa ga layin rashin gaskiya daga Allah ya ce akwai waɗanda suke masu imani yan kadan a cikin su minhumul mu'minun cikin su akwai mummune amma wa aksaruhumul fasiqun mafi yawan alai kitabi fasikai ne Allah karba mu da fasikanci sai Allah ya ce lan yadurrukum illa أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون الله يتي لن يضروكم إلا أذى باسا إيه توتر دكو كيسي سؤال كتابي إلا تفسك توتروا kamar da Allah madaukakin sarki yake faɗi a wata aya za ku iya jin waɗansu maganganu abun ahli kitabi da kuma cutarwa mai yawa amma idan kuka yi haƙuri ku ji tsoron Allah la zurukun kai domin sha makirci su bai cutar da kokomi ba sa iya fitowa ga dangane su cutar da ku amma illa su rika cutar da ku a bisa maganganun waɗanda suke na shari kaga waɗannan abin da yake tabbata kenan a yanzu suka canza sunan musulunci zuwa ga ta'addanci da musulmi shine amintacce har yanzu ma dai amintacce ne amma a gurin su sai suka sanya duk wani ta'addancin da ake a duniya to wai wajen bangaren musulmi ne yanzu ga amerika wani ya dauki bindiga ya halbe mutane amma sai ya ce wani taɓuwar hankali amma in wata ƙasa ce sai a ce kawai ɗan ta'adda ne musulmi ne mai tsatsauran ra'ayi na addini wannan ba ba hukaci ba ne ba tsatsauran ra'ayi na addini saboda a sa mutane kyamar addini za su ga kiran ku da yan ta'adda terrorism kaza duk wannan wani suna ne na cutarwa da haka ba sa iya gaba gadi su huto gaba da gaba su iya cuta muku illa aza illa cutarwa da maganganu marasa daɗi amma Allah madaukakin sarki yace idan kun yi hakuri ko menene gaban ayar wa in yuqatilukum in suka ce za su yake ku gaba da gaba Allah ya ce yuwallukum adabar wallahi za su iya juya muku da baya su fita a guje kenan ba za su iya cin nasara ba sun malayun salo Allah ji kuma ba za mu taimake su ba wanda shi ke nuna cewa ba a cin gari sai da ɗan gari ba ƙasar da za ka ji an rusa ta wanda suke rusa ta kuma kafirai ne sai sun haɗa kai da musulman ƙasar muji ba abin da ya faru ga ƙasar iraq kaga amerikan ba su kaɗai suka zo suka fara sadan ba suka ragargaza ƙasar sai da suka sa waɗansu da suke ca musulmi ne gaba su ne 'yan shi'a ke da haɗin goyon bayan 'yan iran da 'yan shi'ar ƙasar idan muka diba afghanistan a lokacin taliban ba amerika ne da taron yakita taron dangin nasu ƙungiyar mai ta yake ta wajen ƙasashe masu ƙari guda 20 da wani abu ba su ne gadangadan suka zo suka fada 'yan afghanistan da yaƙi ba sai da suka yi amfani da waɗansu daga cikin musulmin ƙasa wanda ake shirya su northern alliance su hamidu karzai ko ina ake ma ko ya mutu ko ko da rai ba sani ba su suka sa gaba suka je suka fada ƙasar da yaƙi duk da haka aka gwabza shekara ashirin da wani abu amma ba su ci nasara ba suka fita ba arziki wannan shi ke nuna allah maɗaukakin sarki bai taɓa bai arne nasara akan musulmin kirki ba sai dai a yi kare biri jini biri kare jini biri jini ake shago kuma daga baya mi allah ya ba da nasara ga masu imani kamar yadda ya bai 'yan afghanistan nasara akan taron dangin kafirai suka fita ba arziki amma sun wa al'umma musulmi asara sun karkashe mutane bayan Allah to da haka Allah yake cewa idan suka ce za su zo su yaƙe ku kamar yadda suka yi niyyar yaƙin Afghanistan yuwallukum adabar wallahi sai sun fita daga cikin kasar ta ku a guje a guje suka wato ko ba a guje ba mun ga lokacin za su zo daga Afghanistan sai ga jirgi ya cika amma mutane sun makale a jikin jirgin so suke kara bar su kowa so yake a huta daga kasar kaga Allah ya yi gaskiya idan sun ce za su yaƙe ku gaba da gaba a matsayinsu na kafirai Allah ya ce za su fita a guje ba tare da sun ci nasara ba Allah ce sun malayu sun rokun ba za mu taimake su akan ku ba Allah ya yi gaskiya da haka sai Allah ya ce mi duribat alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin min Allah wa duribat alaihim almaskana gaskiya ne dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati Allah wa يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يتي يا زبا واسو آل كتاب كسكنتي da walakanci a rayuwarsu gaba daya duribat alaihim zulatu Allah ya zuba musu kaskanci da walakanta aina ma su kifu duk inda kuka hadu da su ku kuke da daukaka ku kuke da daraja ku kuke da dagawa musulmi shi ke da daraja a kan kafiri diyan da kafiri yake da ilimi diyan da kafiri yake da arziki ko yake da fada a duniya musulmi bai kamata ya kaskantar da kanshi ga arni ba shi yasa musulmin farko sun ba mu misali zamanin da aka yi hijira farko zuwa habasha da manya-manyan kafirin ƙurisha suka ka kukan waɗanda suka yi hijira daga makka suka zo gurin wannan sarki na jashi a lokacin da ya ce a kira su in za ka zo fadar sarki sai ka tuɓe takalmi daga can nesa amma sai suka zo da takalminsu suka taka tafin da sarki yake zaune da sandarsu kuma suka zo suka yi tsaye saboda haka musulmi ba su ya rika nuna kaskanci don ya je gaban wani wanda ba musulmi ba a kuma su ake nuna izza gaban arne ya sa maza Allah ce da ka hada ahli kitab akan hanya ka matsaye mishi hanya ka matsaye mishi guri ka tunkuda shi wajen kwata amma mu yanzu sai ga mu muke dan jaye jiki su su wuce ko idan ka katari oganka ne a gurin aiki dan yana da jan kunne shi bature kai baki sai ga wai ka gaida shi ma ya amsa daɗi kake ji ka za ka wata mai banjir musu in ya amsa sai ka ji daɗi kai kuma kai kake da izza a kan shi ne kamata ya gaida ka idan ma bai gaida ba ka kyale tun da arni ne to bai kamata muna kaskantar da kanmu ga waɗanda suke kaskantattu ba Allah ya ce durban alaihim zulla mun mun zuba musu kaskanci rishin tsayawa akan aqida shine muke rena kanmu muke ga sune manya Allah ya zuba musu kaskanci aina masu kifu duk inda kuka haɗu su sune kaskantatu illa bi hablin min Allah wa hablin min sai dai wanda suke da wato wani alƙawari daga Allah sune wanda ake cewa kafirai na zumma ko kuma wani alƙawari daga mutane kenan kafiran amana wannan dole ku girmama su saboda kuna da amana tsakaninku da su amma saboda mi saboda duniyar tasu ce har sai da ta kai duk inda mai jan kunne yake gani yake duk ƙasar da ya je shine babba a jikin fasforkin ba amurka sai a rubuta wai wannan ba amurka ne saboda wai duk ƙasar da ya zo su ake a girmama shi ko da ƙasar musulmi ce saboda ta ganin su suke da izza kuma Allah nuna mana su da kaskantattu idan mun haɗu da su Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi gazabi min Allah saboda me yasa kaskancin sun yi ciniki da fushin Allah ne saboda sun yi ta kashe annabawan Allah Allah ya la'anci su a bisa harshen annabawa guda uku Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam Allah ya ce ya la'anci ko ya tsinewa kafirai daga cikin kafiran bani isra'ila a bisa harshen annabawa guda biyu ala lisani dauda a bisa harshen annabi dauda wa isa ibn maryam da kuma harshen isa dan maryam duka Allah ya tsine musu albarka ya Allah zai tsine mutum albarka ya samu daukaka da daraja a wajen Allah ba zai samu ba kai ne kake ganin shi wani abu me yasa saboda yawan saban Allah su ba sa hana munkar amma su da su ma ake haduwa aikata Allah ce tirda abin da suke aikatawa shi yasa Allah ta'ala ce wannan tsinuwa ta tabbata akan saboda mai ba'u bai gazaba min Allah sun yi ciniki da hushin Allah wa durbat alaihi bil maskara kuma Allah ya ce mun ƙara saukar musu da kaskanci da walakanci wato duk inda suke suna kaskantattu ne a wajen Allah zalika bi annahum wannan tsinuwa da kaskancin da Allah ta'ala ya dora musu saboda sun kasance kanu yakfuruna bi ayati Allah suna kafircewa ayoyin Allah ahli kitabi suna kafircewa ayoyin Allah sannan wa yaqtuluna anbiya kuma aqida ce suna kashe annabawa bigar haƙƙin ba tare da haƙƙin kashewa ba duk mutumin da ya kashe annabi ai kaga ba mutumin banza a duniya kamar shi ba masoyin Allah kamar a ce wannan annabin Allah ne sai mutum ya sa hannu ya kashe shi duk duniya akwai walakantacce mutumin banza kamar sa to Allah ya ce aqidal yahudawa wa yaqtuluna anbiya suna kashe annabawan Allah bigar haƙƙin ba tare da haƙƙin a kashe su ba zalika waɗannan ta'addancin suna aikata haka nabi ma a sau saboda yawan saban Allah da suke wa kanu ya taduna kuma da sun kasance suna yawan ta'addanci ma'ana suna tsallaka iyakar Allah ashe in ana neman yan ta'adda daga bani yahudu sai a koma baya su ne yan ta'adda nassin alkur'ani mai girma saboda har sun kashe adaban Allah ba tare da hakin kashewa ba Allah ta'ala raba mu da ta'addanci sai Allah ta'ala ya ce laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun irin waɗannan ayoyin wani mutum ba zai iya fahimta su ba haka ga mutane su suke da kambama su suke da ɗaukaka su suke da faɗa a ji a duniya kuma a ce kaskantattu ne amma mu ne muke ji haka su sun san a kaskance suke wala sun sani kawai matsalar da ke da akwai mu ne ba mu gane ba kaga ga su da tsoro yanzu ko yaƙi ake magana yin yaƙi duk da yadda suke da bakamai da sojojin kundin bala suna yarda a yi gaba da gaba da su saboda mi saboda kaskanci da suke da shi shi sa suke jin tsoro sun sama za su kai labari ba sun sai dai duram yadda a rika tura jirgi ba matuki eh kuma dodon suna cikin s amma a ce a fito a yi gaba da gaba bana in sun isa duk ƙasar da kai za su kai ma hali ba suna tunanin ba ne ba su zo da su da sojojin ƙasar a gwamza a su idan sun zo sun yi ruwan bama bamai ne kuma sai su shigo irin yadda bani yahudu suke a isra'ila su jefa bam a likita su jefa a masallaci su jefa a gidaje kuma yin su shigo a hakan ma kuma ba sa kai labari a hakan ma ba sa kai labari an ce fara yakin isra'il manyan kumandodin da suka fara shiga gaza wanda suka jagoranci yakin duk amerika ne yan kundin bala amerika ne aka yi amma ba daidai fita a cikinsu ba su kai labari ba matasa yan kankana suna kabbara gaba ɗaya suka gaba da su to ashe su suna ji da wannan kaskancin da allah ya faɗa mu ne muke ganin ba haka ba ne su sun san suna da kaskanci idan an ce alaka ta gama ta gwamzawa tsakaninsu da musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi Allah ya mishi gudunmuwa ta taimako shi da al'ummarsa ta sanya tsoro a cikin zukatan makiya wanda ba musulmi ba ta hiyar wata guda da sultu biro Allah ya ba da gudunmuwa taimako na cinsu tsoro a cikin zukatan makiya tsawon tafiyar wata guda idan manzo Allah ce zai yaki gaba yamma to tsawon tafiyar wata guda duk gaba ɗaya sai tsoro ya kama su duk mutumin da za ku yi faɗa da shi sai tsoro ta ai ba zai iya kai labari ba ko ko kuwa za ku yi da mutum sai shiga tsoron ka zai kada ka to har yanzu wannan mu'ujizar ta manzon Allah tana nan ga musulmi duk wanda ya ce zai yaƙi musulmi wallahi yana tunanin yaya zai iya cin nasara sai ya haɗa kai da su musulmi a nan ne yake tsabanin zai shiga labari amma haka gaba da gaba sun sani ba sa kai labari wanda ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taimake shi da sanya tsoro a cikin zukatan makiya tafiyar wata guda kuma Allah ta'ala ya bashi mafatihul ardi wato wani budi na ƙasa da irin gudunmuwa ta fitar hankali wanda ba a bai waɗansu daga cikin al'ummomin da suka shuɗe ba Allah ta'ala ya ƙara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja a cikin wani hadisi ne yake cewa waju'ilat ummati kairal umma an sanya al'umma ta ce mafificiyar kowace al'umma saboda haka wallahi ya kamata mu shahuru mu musa Allah ya mana daukaka ya mana baiwa ya mana daraja kuma ya ba mu matsayin da ba bai kowace al'umma daga cikin al'ummar da su ne ba a cikin tamu al'umma kuma mu musulmi mu ne muke da matsayi a wajen Allah mu muke da daraja mu muke da daukaka kuma wallahi idan ka riba hatta arzikin duniyar nan mafi yawanci a cikin kasashen musulmi yake ina ke da kwari je man fitta kasashen arna babu ba su da diamond ba su da iranium kai ruwa ma na kirki ba su da wallahi an ce hatta inda amerika suka da baskinsu a nan kasar yadda suka zaɓi gurin da yake da ruwa mai tsada an ce ruwan da ke gurin to idan kai huddo shi a duniya kudin shi litir da ya fi litir na fetur na isas shi yasa suka yada baza gudun don su rika jin daɗin sata suna gabata ko ruwa kirki ba su da kenan saboda allah ta'ala ya tsine musu albarka ne amma mu musulmi fa duk kasashen musulmi akwai arziki sai dai kawai ba su bugun sarki sami sai bugun bahada jagororinmu ne ke da matsala su ne su zamanto 'yan kanzagi ko 'yan kuikuyo 'yan kuciku bamu alaba kuma samu samu na ku shine namu ba sa neman 'yan teran kansu gara bayan kasashen laraba da dama-dama su suna wa kasarsa aiki amma muna ina yanzu kwaltar da muke amfani da ita galibi kwalta ce wadda tun jori yadda aikus kwari ba ina aka yi sabon kwalta cikakkiya ne babu international ne babu kai na sunar kima babu tana ce kullum ake kwale ake gyarawa daman alere turce kuma ya zama haka ce inda ga an yi dibir buwa sai an yi katari an yi wani dizi da sambur shi ma don a yi cuwa-cuwa a ba da kwangila ko ta arin gizo shi ne fa kawai gyaran garin amma dai har yanzu kwalta babban mu da ita ka dai sauran kasashen laraba ga gani kaga kwalta ga ta lafiya da galo amma ana kwashe ta saboda datkinta ya wuce kai kuma taka a kilo 100 sai ka taka rami dubu kuma kana zuwa ga mai jari ga fiyashi ya ce wa'ina za ka eh sai ka gaya mai kuma sai ya rubuta maka ce kaza ka biya ta kuka hau wai shi ne ci gaba ma ƙasar bayo ba take kwance wallahi biyar allah nijar yallakwar sun ziga ta sun mata waka debu nijar debu sai ƙarin doki a take shekara 60 da wani abu saboda an kare kawal ba ta tashi ba wallahi sai dai a nan gaba an zuga ta an mata wakar amma ina sai ƙara an canza ya zugo to Allah sa ta beki amma ni da dai bata tashi wallahi duk kirarin da Allah kun suka yi har sun yi returs masu kirarin na farko ko ba haka ba sun yi farin kai amma tana nan gurguwa ba abin da ta kara saboda bisa ta samu miyagun direbobi kuma su kaman telekoman ne daga can ake tuka ta na daga can ake tuka ta shi ne matsala kawai Allah dai ya taimake mu abin akwai damuwa wallahi akwai damuwa kuma dole ne mu rika kawon na misalin don mu samu sanin halin da muke ciki mu nemi incin kanmu yanzu dai ga faransa da ta fita kuma ga amerika ita ma ta fara shure-shure shure-shure baya har mutuwa wallahi ya zalime ne su bar mana kasanmu kawai wallahi su bar mu kasanmu ina amfanin sojojin da ake ɗauka an ba za mu kare kasanmu ba ne amfanin su kuma ma sun zo ne suna taya mu yaƙi da ta'addanci har yanzu ba kashe musu bakwai ɗaya wani irin taya mu yaƙi ne suke mutum ya ce zai taya ka faɗa kai kullum ana ba da kashi ba a mare shi ba ai ko rabi yaƙi ya kamata a ga wata an ɗan mare shi ko ba haka ba su kullum salim alim baka ji ba an ce an yi gumur zuwa guri kaza ga gawar ba faransa ko ba amerika saboda ya ka agaji shi ma ta rasa da shi ko kun taba gani kun ji a gidan radio a to wani mace suna yan ta'adar to wallahi ya kamata musulunci dai mu tashi mu yi kishin kasar mu mu kare kasar mu da addinin mu a to in baka kasar ta kai za ka je kai addinin duk wanda ka je itaran za a ce maka a ce ga wata karnaka a ce barawan kasa ne kai duk inda ka je wallahi duk inda ka je barawan kasa ne sai an walakanta ka to kasar ka fa ba zai walakanta ka to me yasa ba za mu dage mu kare kasar mu ba da addinin mu wallahi wajibi ne wannan ba ma mustahabi bane wajibi ne kowanne mutum ya ga wata irin gudunmuwa zai bai kasar shi kasar mu ita ce tamu wallahi ba wata kasar zaka ji dadin ta ko maka kaje wallahi kai barawan kasa ne in dai ba an baka dama ka zauna kwana kaza ba da ka kara kwana guda barawan da an kama ka sai gidan kaso to a Nijar kuwa zai kama ka a to ba dole ka nemi yancin kanka ba ka zama kullum kana darura wai mutum yana kokarin abin da zai ci ma abin da Allah kai yanzu a duniya wa ke tunanin abinci ma in ba irinmu ba da mu da makwabta ba bayan Allah kan ji alayi Najeriya ba da mu da sun mune kullum muke cikin kaskanci kuma wallahi an samu shugabanni ne tunanin su iri da ya ga mutum lokaci guda kawai ya zama muluniya mulodar amma saboda mai yana tara haƙƙin al'umma ne yana sa a jibin shi yana ganin kun ba komi yana gina muku masallaci in mai kokarin ne in ya yi gida mai kyau sai ce Allah gana ka dan karɓar masallaci mai sahu a gani ko gida wajen kare hudu amma masallaci wa metur uku ko bakwai Allah umar ce da ke baga naka kenan Allah ya sauke ta wallahi mu tashi mu sani cewa incin mu ne duk wani arne ya bar mana kasan mu mu jagoranci kasan mu kawai mu yi hudda da arne irin hudda da musulunci ya yarda ba hudda da shi arnan zai ce kawai haka yake so a yi ba wannan an wuce gurin Allah ya dawo mana akan wannan to haka mu je karatu mala ina muka tsaya laisu sawa
lokaci akwai minti nawa za mu kara aya guda kina
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وبنجي تعالى yana bana magana akan ahli kitab dama yace ah daga cikin su minhumul mu'minun ko akwai wanda suke masu imani eh da su ne bayan mu kuma Allah yana gina mana magana akan wata a cikin ahli kitabi akwai mu'minai amma wa aksaruhum mafi yawan su fasikai ne to sai Allah ta'ala ce laisu sawa bu zama daya ba cikin ahli kitabi akwai masu dama dama sai mu ce kamar irin sarasha ko kila da yan dama dama me yasa saboda a lokuta daban-daban ba su zalunce mu ba duk da suna arna ko sun zalunce mu sun saci kayan mu idan muka dauki tsarin shirwa in mun kutsa su a cikin tsarin su ma za mu ce da yadda mu dama ko amma wayan can ha masu jan kunne faransai a gani dala ɗaya ne su man fetur no shekara da suka samuna da man fetur a ƙasar musu wayan can yan faransa sun yi kokari a hudu ta suka yi ma babu shi amma wasu kuma suka ce akwai kuma ya tabbata akwai ko ba haka ba dan Allah ɗaya suke amma duka su ahli kitabi ne wayancan arna ne su ba arna ne haka Allah ce laisu su ba ɗaya bane a cikin su akwai mu'minai mafi yawan su fasikai ne to a cikin kafiran ma laisu sawa'a Allah ce ba zaman to ɗaya ba min ahli kitabi daga cikin ahli kitabi Allah ce ummatun qa'imatun akwai al'ummar da tana tsaye tsaye daga akan adalci kai wasu ma sun musulunta ya tuluna ayatullah suna karanta ayoyin Allah ana allari cikin dare za ka same su wahun yasa jiru suna kiyamun laili eh suna ruku'u suna sujuna suna wa Allah sallah bayan wannan kuma za ka samu a cikin nasu yu'minuna billahi waɗansu sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yarda kuma cewa akwai ranar tashin alkiyama ba su tsaya nan ba wa ya'muruna bil ma'ruf suna ma umarni da ayyukan alheri wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana mummunan aiki wa yusari'una fil khairat suna gaugawa wajen aiwatar da ayyukan alheri wayancan fa suna goga wajen shari ne da yin da ka ji kutun gwila da kulle-kulle su ne in ka ji yaƙi su ne in ka ji taimakon 'yan ta'adda su ne amma akwai waɗanda suke mutanen kirki ne wai sari da fili kairar suna gauga wajen aikata aikin alheri Allah ya ce waɗannan wa ulaika muna salihin suna daga cikin waɗanda suke mutanen kwarai saboda haka waɗanda suke na kwarai din sai mu dibe su mu mu'amala da su waɗanda kuma kazamman mutum to shikenan Allah ya raka take gona gudunmuwar tasu ba masu wallahi gani wani gani yake in ba halarci ba amerika ba za a rayu ba amma wallahi ba musan za a rayu kuma rayuwar ma ta fi daɗi yau Allah ne fa yi mu ko su suka yi mu kai kuma shi ya alƙawarin shi ne ma'anar rab wanda zai rene ka ya tattale ka ya baka ci da sha ya baka arziki Allah Allah ne kada yake bari ba a za a rayu rayuwa mai daɗi ba idan ka bar Allah wallahi ka shiga uku amma duk wani mai jan kunne wallahi idan ya ce baya da kai sai ka ce kai ma baka yi da shi Allah ya ji kan canja kaga ba aya ba yake ja ba hadisi ba amma in yi magana irin wani tsakanin yake ta kawai magana ram take wallahi amma suka ce ina a kawar da shi kawai kuma a kawar da shi kuma da goyon bayan mu aka yi murna aka ji daɗi amma kuma kowa ɗan da kuɗa shi ai kowa ya ɗan da kuɗa shi eh in ba ɓarayi ɓarayi da suka yi abin da suka yi ba amma su mara na ana tatse su go a yanzu kullum ana tatsa ha masha Allah kullum ya gaza an ce biliyan kai ashe akwai kuɗi a Nijar kawai masu sala alɓera ne aka samu ana da ana ta tatsa wallahi ko kunya ba sa ji eh wallahi amso mana kamu amso a ƙasa kayanta wannan shine adalci Allah ta'ala ya taimaki Nijar Allah ya taimaki 'yan Nijar Allah ya shirya da mu tafarki madaidaici Allah ya saukar da albarka da alkhairi da lafiya zama lafiya cikin ƙasarmu Allah ya kare mana ƙasarmu da mu gaba ɗaya da dukiyarmu da mutuncinmu da addininmu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan addini wanda yake na gaskiya kuma Allah ba mu ilimi mai amfani Allah ka taimaki 'yan umu na Falastin Allah ka agaza musu ya Allah muna roƙonka duk wanda yake da bukata Allah ka biya mishi Allah wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye mishi subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh